الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin sha hudu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya yi da hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba mun cike a ƙarshen sura sura ta saba'in da hudu yau za mu tashi sura ta saba'in da biyar suratul qiyama kuma wannan shi ne darasi na farko a wannan sura mai albarka a wannan masallaci mai albarka na jera da ke kundilan gandun albasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana ya ba mu ikon karantawa daidai fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu je sunan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة نعم ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان يفجر أماما سورة القيامة سورة مكية wanda malamai sun hada a kan gaba ɗaya cewa an saukar da ita lokacin annabi alaihi salatu wassalam yana makka sannan ita ce a jerin surori sura ta talatin da ɗaya a sauka ta sauka tsakanin suratul qari'a da suratul humaza wailul likulli ita suratul qari'a ita ce sura ta talatin daidai ita kuma wannan sura suratul kiyama talatin da ɗaya suratul humaza 32 tana da ayoyi 40 a lissafin mutanen kufa amma a gurin lissafin mutanen makka da madina da sham da basra ayoyin ta 39 tana kuma yin bayani ne akan abin da ya shafi wato alkiyama da kuma yadda Allah madaukakin sarki zai nuna ikonsa da kasaitarsa wajen dawo da halitta bayan ta ƙare wannan tura abin da ta kunsa ko kaɗan daga abin da ta kunsa kenan bayan bismillah Allah madaukakin sarki ya ce la uqsimu bi yawmil qiyama la uqsimu irin ta bayan ce ai uqsimu bi yawmil qiyama Allah ya ce ina yin rantsuwa da rana da kiyama kun yadda ta samo suratul qiyama din sunan da ake faɗa nata ai uqsimu bi yawmil qiyama ina rantsuwa da rana alkiyama wala uqsimu bin nafsin lawama sannan kuma ina yin rantsuwa da zuciyar da take zargin kanta shine malamai suka ce zuciyar mumini kenan duk lokacin da mumini ya sako za ga cikin damuwa yake to ita annabtul lawama kuma zuciya ce wadda Allah yake maraba da ita mutum ya yi sabo ya ji bai kyauta ba shine malamai suke cewa wanda ya zina sau daya ko ya duba har abada ba zai daina nadama ta ba duk wanda ya tuno zai ta gani in dai mumini ne in ba mumini ba ne kuma ba komai zai ji kawai ai san ma kan domin da a cikin abokansa kowa ma ne to ba zai damu ba amma zuciyar da imani yake a cikin ta ko mutum ya nutsu to duk wanda ya kira sai ransa ya baci to ita ce annabtul lawama irin wannan zuciyar da take zargin kanta yayin da ta yi sako Allah yana rantsuwa da ita zuciyar da take zargin kanta yayin da ta sako shine annabtul lawama ayatabu insanu shin mutum yana tsammani Allah na jima'a ibama mu ba za mu tattaro bakin gaba dan ya rubuddige dan ka je yanzu kabari kamar yadda za ka gana yi ai ko a baki ulgarkan ai za ga yadda suke yi shi za a ga makabartar su da tsari har yanzu ba su ba saboda yadda ake na tsawon lokaci sai a duba cikin kabarin da ya dade sai a duba a ga me ya riddige a jikin mutum abin da ya riddige sai a kuma gyara waje a matsar da shi domin a samu space ba ta tara za a zubar a bola wannan kasusuwan ba da wanda kawai ta tare su za a yi guri daya sai kuma a kawo mawa wani space to wannan kashin da ya yi riddige gaba ɗaya wani ya zama ƙasa dan adam yana tsammanin Allah ya ce Allah na jima'a ya zama ba za mu tattaro kashin ba sai Allah ya ce bala ba haka ba ne ba ruwan nan magana duk ma ne ya dena tsari ne da mu masu iko ne ala akan cewa an nusa wuya banana ba wai kashinsa ba hatta zanen hannunsa sai mun dawo da shi ta ga wani zanen da ake faɗa shi ne banana kowace gaba gaba to duk duniya kowa nasa daban ne kowa shi sa ya uwa Anas bin Nadir a yakin Uhud bayan an dawo an yi wa sahabbai saba'in shahada ai kaga da aka zo saboda musulma da aka yi wa sahabbai aka dinga ban ita da tsaro ta kasa gane dan uwan da dan yatsun ta gane sai a duba dan yatsun ta ce wallahi wannan dan uwana ne Anas ne to kowa za ta daban ne a duniya kowa to a ta wannan sabon Allah yake ba wai aiki ba wannan ma za mu dawo ne shine bala qadirina ala an nusawiya banana kaga banana ai ayaba kenan ko to amma banana a larabci wannan ya yanka hannun ko iya guntilan nan ko kuma tsagun da yake to Allah yake sai mun dawo da wannan ballantana kai bal bar wannan magana dan adam da yake musu alkiyama yuri da insan dan adam yana nufin kawai ya fujura amama ya bata gabansa ne kawai eh so yake ba ta lahirarsa shi za su wannan abu amma ya san Allah zai dawo da shi domin kare ta alkiyama ba ta gaban ka ne shine bani yuri da insanu li yafjura amama shine ma da yake kad ta kaddama gairu mara anna al-muqtimu alayhi mata kana muntafiyan zaga ne kiyamu bila okay wannan duk bayanan da muka yi kenan na cewa na uku timu ladin tana nufin ai uku timu biyo mil kiyama ga shi nan ma da yake sai wa annahu aqsama bihi ma jami'a abin da ake nufi Allah ya rantsi da alkiyama kuma ya rantsi da rayuwar da take wato zuciyar da take mai zargin kanta Allah na fata ce wato wannan maganar da ake yi kowane irin sashi na jikin mutum kowane iri da yake a jikin mutum sai Allah madaukakin sarki ya dawo da ai wato a yanzu nan da insanu Allah na jima a ilama sai ne bal sanajma'uha qadirina ala an nusawiya banana kace ba wannan magana za mu tattaro gaba ɗaya mutum kashinsa ko a ina yake ko da kan dabbobi ne suka cinye mutum wasu dabbobin sun yi dajin zamfara wasu sun yi na wato algeria wasu gaba ɗaya in allah ya daji tashin mutum gaba ɗaya ya dawo ne ko ko ne da aka yi aka zuba a toka iska ta kwasa allah ya ji mun dawo ne to shi ne bani yuridu al-insani li yasjura amama ai mutum yana nufin kawai ya bata gaban sa ne malamai suka ce yuridin yin kan yarjura amma ba wanda daga cikin magabata yake huwa alladhi ya'jalu dhunub wa yusawwifu tauba shine ne gaggauta yin zunubi kuma ya rika taswidi taswidi a larabci shine tauba ai da sanin zan tuba ai zan tuba mutum ya ta jan kafa ya kiran su ne waɗanda yuridin insani ne yarjura amma mata wannan magana ɗaya daga cikin magabata ne sai na ali da abdullahi da abbas ta ce huwal kafir yukadzibu bi yawmil hisab shine kafirin da yake kayyata ranar sakamako in ya kalu ayyana yawmul qiyama ka gani yana tambaya kariya
يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر Allah yake yasalu ayyana yawmul qiyama sai ka ji yana tambaya yaushe ne ranar alkiyama yaushe ne domin yana nan kira yake daga Kano sai Kaduna kawai shi bai jira a wani gaji alkiyama ba gani yake kawai da abin da ake faɗa ana faɗa ne don ka abu su muri to shi ne Allah madaukakin sarki yake fa idza bari kalwasa ranar alkiyama shi ne ranar da ido zai raina fata ranar da ido zai yi tsuru-tsuru idan wani abu ya faru wata kara ta zuro baka sani ba ai zaka ga ko mutum ya ga wani abu na tsoro ba zato ba tsammani irin ya wannan abin da idan shi yake nuna shi ne bari kalbasa ido ya tsuru-tsuru ido ya raina fata to shi ne bai za bari kalbasa ita ce ranar alkiyama wa kasaba al-qamar sannan kuma wato hajjan wata ya janye shi ne kutubi ikhlas shi na na wata sai a samu hasken wata ya janye gaba daya shi ne waka safal kama abu na uku sai Allah yake wa jami'a shamsu wal kamar sai mu haɗa rana da wata a guri daya kuma mun san ba ba ta haɗuwa ko to rana haɗa su zai guri daya to alkiyama ta zo kenan shi ne wa jami'a shamsu wal kamar da mutum ya ga wannan ya kulul insanu sai ka ji mutum yana cewa ainal mafar ina gurin guduwa yi Allah jinjin ya faɗa dama kamar lacce muka je ne cewa ya fasiru ila Allah in za ka gudu tun ba gurin guduwa la malja wa la manja minhu illa ilayhi ba inda za ka gudu shi ne mutum zai ce ainal mafar ina gurin guduwa yake kalla ji Allah yake bar wannan magana la wa zarba gurin guduwa ba inda za ka ila rabbika yawmal jinil mustaqar a wannan ranar matabbata kuna gurin Allah madaukakin sarki anan dake sai Allah yake ne ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا Allah madaukakin sarki yace nabba'u insanu yawma idin za a ba wa dan adam labari a wannan ranar bima kaddama dangane da abin da ya gabatar na ayyuka wa akhar da wanda ya jinkirtar an yi hubiru bi jami'i amalihi kadimiya wa hadithiha gaba ɗaya ayyukan mutum za a baki labari wato wanda ya gabatar da wanda kuma ya yi jinkiri ne ba awwalu hawa akhiruha na farko da na ƙarshe wa kajiruha wa kabiruha kananan da manyan shine Allah yake gaya mana a suratul kafi wa wajadu ma amilu hadira wa la yuzlimu rabbuka ahada za su sami abin da suka yi gaba ɗaya ma'amilu duk abin da suka yi hadirin a halarce a gaban su duk abin da kai kawai sai ka gani wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijin ka wani zalunci kowa ba haka kuma yake bari ne ta ba alanar ki basira ita ce dai irin wata ayar walau alkama azira Allah ya ce koda ya ba da hanzari ko bani ne insanu kai bani ne insanu ala nafsihi basira bari wannan magana shi mutum a kan kansa ne ba da ke da da kanka idan mutum tsakani da Allah idan mutum ya rubuta jarabawa in ya faɗi yana fitowa ya fasan cewa bai ci ba domin abin da ta ni an ɗalibin shi ne ya rubuta jaraba ana fitowa sai zo kalli kwashin ɗin ya ga kuma mai amsa ya kalli kwashin ɗin ya ga mai amsa in yan dabaru ya iya sani yanzu a gurin yan dabaru so yake kawai lattara ya ɗan taimake shi ya bai sadaka amma gurin da ya ba su tanda abubuwan da aka tambaya ya haddace su ya juye su tsaf to ya san cewa ya tafi wurin da aka ce tubulan su ya ce ko ya san cewa an rubuta abin da ba a bayan na maki a nan kai tsaye da kansa duk ɗalibi wanda yake banda ɗalibai da AI a gano ko amma ɗalibi wanda yake ɗan ƙasa da 2000 daga 2000 zuwa baya kai ya san cewa da ya fito daga jarabawa in ya zo ya duba ya gani da kansa zai rika ba kansa mai domin ko ina da ma an rubuta masu cewa wannan kwaishan ɗin tana da maki biyar wannan tana da akwai gurin da in ka zo kayi gaba ɗaya kai bala'an hasanan sai ka ce biyar ne to amma na san malamin zai iya mun ƙwarƙwaro bari in sa hudu wataƙila kuma da yarda Allah in kai rubuta makin ka ka rubuta kaji talatin da shida cikin hamsin da wahala ka ga bai kai talatin da uku ko da hudu ba sai da ka san abin da kai to bane mun saba alamun su yi basira to haka a kiyama ba za a zo duk abin da kai da kanka za ka ba da shaida a kan cewa abin da kai fa kai abin kirki ko kai na tsiya domin Allah madaukakin sarki yadda zai yi ba sai ya toshe bakin gaba ɗaya a ce ba zai magana ba gaɓoɓin ka ake so su ba da shaida hannun ka ya fara magana kunnen ka yi kafa ka yi wa qalu li rijuli lima shahidtum alaina qalu an takana Allahu alladhi an taka kulli shay wanda ke da aka kama da laifin su rika zargin gaban cewa ne yasa kuke ba da shaida a kanmu sai hannu ya ce ni ma ba ni ne magana ba wanda yake sa komai ya magana shi ya samu ba kan kai na ne ba su zo da aka kaga bani ne sanu ala nafsi basira bar wannan magana mutum bai ba da shaida ne akan kansa ai huwa shahidun ala nafsi alimun bima fa'alahu wa law itazara wa anka ya san abin da ya koda ya ba da hanzari ko ya yi inkari kamar yadda Allah ya ce wa kullu insani ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها Allah madaukakin sarki haka ya gaya mana wa kullu insanin alzamnahu ajrahu fi 'unuqi kowanne mutum zamu makala wa aikin sa tare da shi sannan Allah ya ce ranar alkiyama kuma za mu fito masa da wani littafi mansuran littafi ne da kake sa za a yi kawai ba kai za ka je ka kawo shi zai je mandi a hannunka domin an ce ba ma mana wuce kitabun wuce ne ne wani kuma min kimani to shi zai je mandi magnet ne a jikinka shi ya san inda zai idan ba ka tura hannun dama kana so ka karba da kai da zai sai ka mutum ya tura na abu sai a traffic wannan lokacin da ta biya a cikin shi zai dawo nan ya aiki idan kuma na alkhairi ne da alkhairi sai a tarafin din sai ya fanni a hannun ka da dama to shi ne mutum kowa zai je rika karanta littafin sa a ce karanta littafin ka da kanka ba a ranar ba ba ilite kowa sai ya biya kowa zai biya ko ka shiga aji ko ka shiga gaba Allah ya zai ji masa ma ya ake karatu ya ce in ka yake ta baka kafadi da suka yau ma alaika a ce yau ka kan da littafin ka ya idan ka shi da akan kanka mani da ya ba inna ma ya ta dili nan duk wanda yayi jiriya kar da baiwa in ka zama mutumin kirki kar ka dauka wai baban ka kaiwa wai sai ka ce mutum yana wa iyayensa gori wallahi sai ma ki yin kaza wai to ai kan ka kaiwa shi yanzu babanka da ya dage yake so ka zama mutumin kirki to sai da yake ji wallahi to sai ya ba yake domin ya san rayuwar kai baka fahimce ta ba har yanzu mahaifiyar da ta dage take balo koko a kan ka zama mutumin kirki to sai ka take ji amma an za ka jera to ai ba sai ma yake yin kaza wai an biya ma guri mai tsada ya je karatu ya ce wallahi sai ma yake karatun shi za ka kamo kafin nan da yanzu ka zo da shi wai hadda ka kawo mana shi islamiya ni abin da nake fara tambaya ya zo ka ga yaro ya zo na muzurai a gaban babansa kaza hadda yake zo yanzu ya alaji kai kake so ya yi ko shi yake so shi ya yi zama ya ja ayan makara alaji ayan makara nake illa inda take na ga wani bawa Allah nake illa inda take idan kai yanzu ka dage ka koro shi makaranta ni kuma na dage na wata mar anan wa zai rike makaranta illa kenan in da rashi ne mataki na uku bayan kokarin ku a gida da kokarin ku a makaranta sai an samu nasa kokarin kuma shi ne injira rasu ba ana cire ragama to wallahi karatu ba zai yi ba to shi za muke cewa shi in yaro ne karami yanzu sai mu tsorata shi kana da abin da za ka yi sai dai jinin dinka muna da wanda za mu daga gida yaro karami ba ina yawan gaya malamin fulaniya ce ba ni daɗi sha'ani irin karamin yaro kuma ba kwa san yara amma ƙananan yara sun fi daɗin harka da dattijai da ƙananan yara wallahi sun fi daɗin harka saboda yadda ka sarrafa su haka za amma wannan da ya zama murahi tinaja yanzu ga in wata ce in take jiro take da babanta ba wai kai ba ma domin yanzu ta taso ta fara yin dangi tana sa foundation tana amsa da baki da waye masu neman suna da saurare su sun maki leka wani yana da mota kai ku koke ke ba kare wai ta haifon ce kai ku ta ka bibo ki to sai a ta ganin abubuwa daban-daban to sai an yi da gaske amma yaro babu wannan matakin nan babu to shi da Allah madaukakin sarki yake gaya mana wato bani insanu ala nafsihi wasiya walau alqama adira ko da mutum ya bada hankali ya san cewa abu ya san abin da yi sai Allah ya ce ni gaba ta gaba la tuharrik bihi lisanaka litanzala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيان Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jal bi kadina motsa harshenka bihi yayin karanta shi shi alqur'ani la tuharrik bihi lisanaka kadina motsa harshenka yayin karanta shi lita'jal bi dan kai gaggawar rike shi shi alqur'ani in kun lura a daidai lokacin annabi alaihi salatu wasalam surori sun fara taruwa sura na wasu ya ta saukar mana a lokacin yanzu nan na faɗa a farkon karatu talatin wannan ita ce talatin da ɗaya to sun fara taruwa surorin sai in mala'ika jibrilu na biyawa kafin ya cike sai fara kamo baya sai Allah yake la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi ka daina motsa harshenka dan ka yi gaggawar wajen biya shi dan ka yi gaggawar rike shi inna alaina jam'ahu tasara alqur'anin yana gurin manzo Allah wa qur'anahu ay wa qira'atuhu da karanta shi dukki ko yana wajen mu qur'anahu bi ma'ana qira'atuhu shi a yusabbihu al-layla da hubi ajwada unwani sujudi bi yusabbihu al-layla tasbihan wa qur'ana kaga kamar da Hassan ya faɗa yadda aka yanka kai na Usman yace sun yanka shi wato suka turmuza gojinsa inda yake sujjada yusabbihu al-layla yana aiwa dare yana karanta alqur'ani shine yusabbihu al-layla yana aiwa wato qiyamul layli wa qur'anuhu aiwa qira'atuhu kuma yana karanta alqur'ani to shine inna alayna jama'ahu wa qur'ana tattara alqur'ani da kuma wato karanta shi yana gare ni da Allah fa iza qara'nahu Allah yake idan muka karanta shi fattari qur'anahu ai fattari qira'atuhu to ka dingi qur'anahu karatun shine fa iza qara'nahu fattari qur'ana idan muka karanta shi ka dingi karatun thumma inna alaina bayana sannan gaba ɗaya bayanin alqur'ani yana wajen manzo Allah mana yace an rata alimu min Allah azza wa jal da rasuli sallallahu alaihi wasallam wannan koyarwa ce daga Allah madaukakin sarki ga annabinsa shi kan ji yace talqin talqin wahy min al malak sai da Allah yake saukar da nan wahayi daga malaika jibril fa innahu kana yubadiru ila akhri yana gaggawar rike aya wa yusabiqu al malaku fi qira'ati yana wuce malaika idan yazo zai sauri yadda ake yana bin sa fa amara Allah azza wa jal idza jaa al malak bil wari an yastami lahu malaika yake da shi daga yanzu ne zo ne ba wahayi Allah madaukakin sarki ya umarce shi ya rika sauraro kawai wata tabbara lahu an yajma'ahu fi sadrihi kuma Allah ya yi ma alƙawarin zai tattara ma komai a kirjinsa shi ne nake gaya wa muna wani a wannan tafiyar da muka yi a wannan dawar sai wani da zai wani ta asirin da aliyu wani gwani yake cewa sai yake cewa kaga ni an ta tabbe ni da dama an ta tabbe ni da dama akan maganin karatu gwani ne na alkur'ani yace ni ban ba wa ƴaƴana ba amma na ba ƴaƴan wasu sai nace sai nace dan ta zan ba ita ce aike ba aka yi dariya kuma gaskiya ne ai ai mana kai uku yanzu mutum in kana so qur'ani ya samu Allah ya hore wa yaran ka alqur'ani to abubuwa uku za ka yi ka dage na farko addu'a ko kana so ba ma har da yaran ka a kana so har da ta samu kai ma ka dage da addu'a ka dage da karatu sannan ka yi wa qur'ani hidima da yawa mutane suna ta cin wayannan abubuwan ka koma kan da tarihin Hussein Hussein ko babansa ne yayin Qur'ani hidima yayi mafarkin da ga abin da ya gani sai ga shi dan sa ne zai zama wato mahaddaci na duniya Imam Hussein saboda haka wannan shi ne matakai guda uku in dai kan su to Allah zai taimake ka ka dage da addu'a sannan kuma ka dage da karatu kamar yadda wani alin da wano yake fara wata ran yana cewa wani alin da alin da wano yace yana biya rubutu sau dubu uku um allo ne rubuta rubutu a allo yace kafin ya wanke yana karanta yi sau dubu uku yace dubu daya ta rashin lafiya dubu daya ta duba dubu daya ta shiga ko neman kuɗi misali ko ya tafi wannan harkar ba shi da matsala domin ya ajiye mata dubu ɗayan ta. Yana nan halin da wanau. Wata rayin da yake kai Hudefa Mutafa na taɓa zuwa zan kai shi ajiye na ganshi shi yake karatu a daidai lokacin. halin da wani yana nan tambayawa shi ne ake cewa shi shadiriya ba a allo ya rubuta ta allo ku sau da haka dagewa za a yi a dage da gasken gaske ba wani kawai da zai ka kwanta kai ta karɓo yaro rubutu sanu kure ka balatan sai kuma baya yi wallahi yaudara kansa kai Allah wallahi yaudara ko kuma yaro ya kwanta sai dai a kira shi sanu kure ka balatan sai inda da ana yi da ba mu sha mu kwanta ba ka dage kawai shi ne ba wani ke cewa an kai za wanda sai ka yi za ka ba yawwa saboda haka a dage kun ga annabi alaihi salatu wasallam shi ma kokarin ne shi Allah ne ma alƙawari cewa wannan gogorme da kake bar shi mu za mu tattara ma kai waye ya ba ko kawai wani zai baka wurin sun mai inna alaina bayan kai ma a kai kai waye aiko ka da za a yi ba wannan inna alaina jama'a huwa qur'ana ka je ka rubuta wannan adadi kaza wallahi yaudara ka kai dagewa ake ba a dai ba rana kai kai addu'a kuma yawa akwai wanda yan baiwa da Allah yake ba su cikin sauki wannan baiwa ce amma dai kai da gaske kawai kuma duk tsawon shekarun da mutum zai diwa musamman ma yanzu suna cewa har da alkur'ani ba a makara ko shekarar ta saba'in da gero ka za a ba na taɓa ba ku labarin wani tsohon bidiyon makocina da ya rasu wajen shekara biyu alhaji ibrahim sakatare Allah ya ji kansa shi da ya zo bayan yadda ta ya dawo kawai sai ya dawo hadda wallahi za su ga ganta kofar gida kawai karatu yake duk shi da zabi farin gaji ya fito amma karatu yake Allah ko ya ce muke shi yanzu ina ji bayan rasuwarsa muna da a yaran sa akwai a hadin sun kai shi da gida kuma yana da gaske da yau Qur'ani da ba ina da gaske idan ba abokin Qur'ani ne kai za ta je da raku yanzu yaran sa kanana kanana bayan rasuwar da ba Allah ya ta fito ne wallahi kusan ina ji yanzu dai kusan shi ne a gida to haka Allah yake haka Allah madaukakin zargi saboda haka in dai zaka dage da wayannan matakan Allah ya taimake ka to bai za ka rana ku fassara Qur'ana idan mun karanta ma to ka dingi kira'atu karatin kuma inna alaina bayana bayanin alqur'ani kuma mu yana gare mu sai Allah yake كلا بل تحبون العاجلة haka yake وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة Allah madaukakin sarki ko kafin nan kamar yadda na fara magana ɗazu cewa ba a makara ai mun an ba da labari kuma ana yawan faɗa Imam Kisai sai da yake kara arba'in ya fara hanga alkurani shi gori ma kawai ya kai ma gori wata yarinya wata mata ta fito ta ne wa ɗanta ba za ka sau ba a kai ka makaranta ko so kake ka zama wancan- kamar wancan mutumin mai kiwon dabbobi ko sai ya ji yana ji yace yanzu a gurin jahilci da ni ake kafa misali sai tattara dabbobin gaba ɗaya ya tsiri ya koma makaranta amma ta matsalar yanzu kira'at ai kula ku da ana kira'ar kitabi shi muke magana an aka zo maganar larabci daga cikin rauni sai shi bayan shekara arba'in ya shiga shi ne ba da suka ce ko da shekara saba'in kai kawai kake yanzu za ka yi hada kawai ka ce aya duk biyu za ka rika da cewa kullum kar ka damu kanka duk bayan sallah a za a rani kawai ka bude iya aya biyun nan iya aya biyun nan bayan um, wata sallar ka kuma aya biyu baka san shekara nawa Allah ya jira ka ba suka ce idan aya ɗaya ɗaya kake yi ba don ka shekara takwas da aya ɗaya ɗaya ɗin nan wannan gabar za ka yi had- haddace alkur'ani shekara nawa ka bata yanzu to an da yawa saboda haka idan kuma mutum malaman ka ce wallahi ba aya uku ballan tana aya uku uku ka rage shekarun ballan tana aya biyar biyar ka kuma rage shekarun saboda haka yana da yana da muhimmanci matuƙa yana da muhimmanci matuƙa to shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa la la tu'arif bihi lisanaka lita'jala bi na kalla bal tuhibbuna al'ajila Allah ya ce kalla bari wannan magana tuhibbuna al'ajila kuna son rayuwar duniya ne kawai ita ce al'ajila man kana yuridu al'ajila ta'ajjalna lahu biha ma nasha'u liman nurid kawai abin da kuke so kuna son rayuwar duniyar nan ne ita kuke so wa tazaruna al-akhirah sannan kuna kyale rayuwar lahira sai Allah madaukakin sarki yake wujuhun a ranar akwai wasu fuskoki da yau mai jin a wannan ranar naziratu ba gan su cikin ni'ima da haƙi yau mai tabbiyar wujuhun wa taswadu wujuh a wannan yinin ne za ga wasu fuskoki sun yi haƙi wasu sun yi baki kirin wujuhun yau mai zin ba su rafiya to shine Allah madaukakin sarki yake ce mana a ila rabbiya nazira saboda za ta kalli ubangijin shi ta har fuskokin za su yi haske annabi ya faɗa a hadisin bukari da muslim innakum satarawna rabbakum ayana kama tarawna hadha al-qamar la tudammuna fi ru'yati annabi yace za ku ga ubangijin ku ayana ido da ido da idanun ku za ku ga Allah domin ba Allah ne tabbayar aljanna yanzu alƙawarin da ya nemi muku na cika sai na yi sai ka yi ya Allah ba wani abu da kuke nema sai ai komai kai mana a ku dai tunani sai a ce ina malamai suke a ta ji aljanna ku yi mana tunanin sai a ai su an gama kawo yayin abin da suka faɗa aljanna mun yi za a yi aljanna ce kuma an kawo mu sai Allah madaukakin sarki yake to akwai gani na da zaku shi kuma ganin Allah ya fi aljanna da yake ya fi aljanna da yake shi ne lillahi na hadar al-husna wa ziyada malamai suka ce ziyada su cin ne ganin Allah an gane ko to wannan shi ne wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira saboda za su ga ubangiji kan aya da Allah yake la tudriku wal absaru wa huwa yudrikul absar ai gani na ihada ake nufi yawa shi ake nufi ka ga abu yanzu misali wata ai muna ganin sa ko amma gaba ɗayan sa muke ganin sa gaba ɗaya yadda wata yake a ce yadda na ga wannan yanzu kaga a ce in zo ni describing din wannan ne rubuta ai zan faɗi ga yadda take amma wanda ya san da yake yau ya fara ganin ta da kawai ya kallo ta daga can to iya gaban zai iya bayani da yake bayanin bayan ba to shine wato gani na ihata shi aka kore sannan malamai sun tabbatar da cewa za a iya ganin Allah a duniya aka ce ba za a ganki ba sai dai za a iya mafarki wannan kuma ya tabbata na ganin Allah a kyakkyawar sura eh cikin magabata an ka karanta siyarwa alamin nubala a kowanne za su a ga amma sun ga Allah madaukakin sarki a mafarki amma iyanan ba ku karewa annabi alaihi salatu wa salamu ba tattaunawa ake aji akan ya ga Allah ko bai ganki ba ko ai sabani ake tsakanin su na ra'ayi da sa Abdullahi da Abbas sahabbai ma wasu ce ya ga yanzu wasu ce nurun anna arahu to amma kai yanzu ka ja zo baro da ka koshi kawai ka ce ka ga Allah annabi ma ana sabani akan ya ga Allah ko bai ganki ba kawai yanzu ka ja zo baro da ka ce ka ga Allah an mutum ya ce ya yi wasuli ya fara'i saboda ya ga Allah haba Allah ya zama ke to shi ne wujuhun yau mai jin nazira ila rabbiha nazira in ya aika rahu a ranar kamar rahu al-bukhari fi sahihi kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito a cikin sahiha ta ta sai Allah ya ce wa wujuhun yau mai jin batira Allah bada hujjin sarki ya ce akwai fuskokin kuma da a wannan ranar za a gan a tirnike shi ne batira sun tirnike a baka wata wallahi kenan abu san kam da ruwa an gane ko yau ta zo da aka za a gan sa ai ali satul ta murtike shi ne wujuhun yau mai jin batira تظن أن يفعل بها فاكرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق Allah yake ta zunnu an yi fa'ala biha fakira ai ta yakan wato ya sakankanci shi ne ta zunnu an yi fa'ala biha fakira cewa wata musiba mai karya gadon baya wato za ta faɗo sharri ko kuma ribabar da ta da wuce sharri ake yi ai sassan ilu ana halika rai zai sakankance da cewa ranar nan ya gama halaka kawai ai ta jira kulun nar da zullu an ta jira kulun nar tana tsammanin ta tabbatar da cewa za ta shiga wuta shine yau mata biyar da wudu din wata biyar da wudu kare kan kuma yake wudu wani yau mai zin musfira ba a yi zadun mustabshira wa wudu wani yau mai jina alaiha gabara tarhaquwa qadara ulaika humul kafaratul fajara shi ma karin bayani ne akan wancan sannan Allah ya kuma cewa wudu wani yau mai jin khashi'a amilatun nasibata tulana ran haniya sannan kuma wani gurin yake wujuhun yawma wa wujuhun yawma wujuhun yawma idin na'iba litaiha radiya fi jannatin aliya duka wannan fuskokin guda biyu ake magana akai shine tazunnu an yufa'ala biha fatira yalla yace kalla ba haka bane idza balagati tarati idan rai yazo karankarma in da yazo tarkuwa shine makoshi yana zuwa karankarma wakila sai ka gyara cewa man rafa wane ne ina ne rukuyar shi yanzu a nemo wanda ya iya tawaida saboda ana kallo shi rai ana fara janyo jini daga ɗan babban ɗan yatsa ana fara janta a ta janyo shi ana janyowa to haka zai fitowa wanda suka yi fahimci rayuwa yau da gobe suka san yau da gobe suna iya fahimtar ya mutuwa su yanzu na ci da su kan ya zo gaban su me yasa Abdullahi da Abbas lokacin da wani wasu suka shiga Abbas ibn Abdul Muttalib sai na Ali ya fito sai wani ya tambaye shi ya ne jiki lokacin annabi yana kwanci sai ake cewa ai da sauki ai jiki ya yi sauki abbas da abdul mutalib ya ce kai dai shi ya fahimci cewa annabi bai tashi ba ya ce ai irin wannan rashin lafiya in yan gidan mu suna yi ba sa tashi eh saboda haka akwai wanda suna fahimtar wannan akwai wanda suna fahimta ba dai likita ba kawai yau da goben mutum ya je kawai ya kalli wani mara lafiya zai gane wannan to Allah dai Allah dai wato ya kama eh amma da wahala to shi ne Allah ya ce za ka ji suna cewa wakila ma ba sai a daga cewa ina likita likitan zuciya likitan haka za a ta neman matsalar da yake ciki yanzu za a ta neman ƙwararren likita shi ne rasu wa zanna annahu al-firas ai ta yakan saboda ya ta kankance cewa yau zai bar duniya me yasa Allah yake wal tabbati taqu bisa kauri ya hadu da kauri wasu malamai suka ce wal tabbati saqu bi saq shine ɗan uwa da suka ce wayin ji sun haɗu suna sun yi mu'amala da mala'ikun da suka zo ɗaukar ransa shine asaqu bi saq an kewaye su duka dangiya na kansa su ba mala'iku suna nasa aikin to shine an haɗu ga mala'iku ga ɗan uwa a guri ɗaya ba su su ba su zama su ne ba suna tattara rayuwarsa suna tafiya ne sannan kamar da Hassan al-Basri yace haɗuwar kauri da kauri kaga da mutum ya mutu ana haɗe kaurinsa har a dan samu zare a yi dan kafa tawar gaji shine in tabbata ta ko bisa Allah ya ce ila rabbika zuwa ga ubangijin ka ne yawma idin a wannan ranar almasa kuma koma duk kowa can zai tafi sai Allah ya ce
فلا صدر ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa fa na saddaka bai gaskata ba ga shi an ɗauran sa bai gaskata alkiyama ba wala sallah ko bai yi sallah ba eh bai gaskata alkiyama ba ko bai yi sallah ba kaga an shiga uku wasu malamai suka ce fala saddaka wato bai yi ma'anarsa shine fala ta saddaka bai ba da sadaka ba wala sallah kuma bai yi sallah ba ya ci tara kuɗi iya kuɗi shi bai ci nama ya koshi ba an gane kuma bai ba wa mutane haƙƙinsu ba shi ne abin da ake faɗa ka hana Allah madaukakin sarki haƙƙinsa na zakka yanzu dole ka bada na haraji kuma kudin kudin Allah ne sai na haraji ba domin ana magana in ka kalli farsancin da ake magana duk da cewa mutane har yanzu suna da jahilci akan harajin ma kansa illar Najeriya kenan kuma da doka za ta zo ba wayin da kan mutane ba duk exaggeration din da ake yayi yawa akai wani haraji na sai na ruwa da shi kace ai ba abin da ya shafa da haraji wannan harajin kada aka musu sosai ba ma mu ya wallahi ba mu ya shafa ba yanzu amma dai tunda ba wayin da kan mutane ba ko an tsorata shi nake to kaga wannan harajin da ake magana bayan mutum ya yi wa kansa test assessment da ake magana na wannan dubu ɗari takwas da za a kalla ko kuma ka yi mu'amala ta miliyan ɗari biyu miliyan ashirin ɗinka da kake juyawa ka zo ka zazzare abubuwa a fara da dubu ɗari takwas na ce idan ka kalla za ga ya fi kuɗin da Allah ya ce ka bayar a miliyan ɗaya miliyan ɗaya ba dubu ishirin da biyar za ka bayar a shekara dubu ashirin da biyar ne a shekara amma a ita ba ma da wani shi za kullum magana da muke yi cewa tsarin fidda har yanzu na kan wannan tsarin a tsarin zaka na fiye da da tsarin fidda cewa dubu ɗari takwas fitan mata da zaka kawai domin a tsarin fidda yanzu da aka fitar a council of ulama da suka fitar kasa da miliyan ɗaya za ka fitar zaka kuma ya fi wannan tsarin ya fi na gwal domin wancan miliyan sha biyu da ake magana a kai yanzu zuwa masu miliyan sha biyu duk an karya mutane in haka ne masu zakar mabukata za su yi yawa kuma sannan masu fitarwa su yi karanci to shi ne illa ita kuma jama'a kullum tana duba maslaha wani yana da tanki ya ce kudin sa yanzu ya yi kasa yanzu kaza kaza na ce masa ya kai nawa mu je hudu da wani abu na ce malam je ka fidda zakka albarka za ka kara wa dukiyarka to saboda haka kada mutane su biye wannan abubuwan a mutum ya je ya fada ka tafi da abin da kake da ta kuma kana kokarin ka biya Allah ko baka biya ba gwara ma ka biya kawai Allah ya sa ma albarka shi ne kawai to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana anan wala saddaka wala salla bai gaskata ba kuma bai yi sallah ba ko bai bada zakka ba sannan kuma bai yi sallah ba walakin kazzaba wata walla sai dai ya karyata wata walla ya bada baya kuma ثم ذهب الى اهله يتمطى sannan ya tafi zuwa ga iyalansa ya tamatsa yana takama in yana takama bai ba wa Allah hakkinsa ba kuma hatta ga mai ya Allah da wajen sarki ce aula laka fa aula azaba ta kusanto ta kusanto ka sannan ta kuma kusanto ka thumma aula laka fa aula ta kuma kusanto ka fa sannan ta kuma kusanto ka sai Allah ya ji أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
Allah madaukakin sarki yace a yahsabu al-insanu shin dan adam yana tsammanin an yi raka suda sai Allah ya jale shi sakai karazu ne a fahimtun tuma annaba ka na kana kuma awasan wa annakum ilayna la turja'un Allah yake kuna tsammani mun halice ku ne don wasa wannan kuma ilaina la turja'un kuma ba za ku da gurin mu ba ya Allah yake fa ta'ala Allahu al-malikul haqq Allah ya fi karfin yayi halitta kawai tarajiri ko bature in ya sako duk wani electronic har da bano za a biya ma shi ma yana da wani ba a ce Allah wai da ita to shi ne Allah madaukakin sarki yace ya fi karfin ya halitta ba wani ba fa ta'ala Allahu al-malikul haqq Allah ya fi karfin haka wanda yake mai mulkin kowa kuma na gaskiya لا إله إلا هو رب العرش الكريم تجينا يحسب الإنسان أن يترك سدى كل شيء تم آدم يرى تمان ذا كان يجني كراجي بس سكي كراجي بس يعني ذا يعني كما يقول الإمام مجاهد الإمام الشافعي da Abdurrahman bin Zaid bin Aslam suke cewa ana nufin la yi Umar wa la yunha ba umarni ba hannu ko a kai ka zo duniya kawai ai ba zai yi ba ai laysa bi tarkin fi hadhihi dunya ma mu'mala Allah ba zai yi ana mutum kara zuba ba la yumar wa la yunha ba umarni ba hali wa la yudraku fi qabrihi sudan la yub'ath sannan ba za a yi shi kara zuba a kabari ba ba tare da an tashe shi ba za a tashe shi ranar kiyama huwa ma'zurun ila Allah fi daril akhirah za a tashe shi ta tafi zuwa ga Allah madaukakin sarki a lahira wannan me yake nufi malai yake wal maqsudu huna isbatul ma'ad wannan magana tana tabbatar da ta ranar alkiyama ce wa raddu ala man ankarahu min ahli zaidi sannan da raddi ga wanda suka yi inkari daga halakakku wal jahil da jahil wal inadi da saurin kai shi za Allah madaukakin sarki yayi ba wata magana yace alam yakun nutfatan shin da san mutum ba dugon manini bane a dugon manini nan ka san miliyan nawa mali miliyan nawa aka halatta kai aka sako ka kai kadai tun daga chromosome tun abokan kan ka karanta daga dubban mali ya ware ya zama chromosome din nan ya ga ina ajin da uku ya koma 46 ya ta zama sai ya zama miliyoyi ba ake daukar ka kai kadai nawa ka ba Allah saboda haka wannan wanda ya tsora kai ya fito da kai daga wannan tsarin shine alamai ko zai fata min mani yumna ai amma kana ne zan fata da'ifa min mai mani shi dan adam ba dugun gani bane wanda yake mai rauni daga wulakantaccen ruwa ya zo ثم كان علقة سنة زما gudan jini fa khalaqa Allah ya halice shi fa sawwa ya daidaita halittarsa kamar yadda ya faɗa a suratul mu'minun shin ba haka Allah madaukakin sarki yayi maka ba shine kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa sai Allah madaukakin sarki yace fa ja'ala minhu zawjayn daga wannan din sai Allah ya sanya wato azawjayn nau'in biyu mace da namiji وإن من شيء هو من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون إن هو أبو من أعلم أبو لو إبيو positive da negative la'allakum tadhakkarun dan ku zan jiwo masu cincin shine fa ja'ala minhu zawjayn sai Allah ya sanya nau'i biyu daga wannan wato dubon maniyi ya sanya namiji da mace daga dubon maniyi sai a ga mala'ika mai kula da mahaifa cewa shi ana so ya zama namiji kawai sai ya zama ana so ya zama mace sai ya zama shi ne azzakar wal unsa din sai Allah ya ce alaysa zalika wanda yayi wannan ba mai iko bane ala bikamin ba mai iko bane ala an yuhyi al mauta bai da iko ya rayar da mace ce wanda ya samar da kai daga rashi wallazi aujada na min al adami wanda ya samar da kai daga rashi bai da iko kuma ya raya ka shi ne malamai suke faɗa na ja ba da wannan misalin cewa duk wanda ya technologist ko engineer idan ya kansu project zai ga ma kirkira ta ko wahala ba ba ya ce ba ka je ka nemo project din wani ka gyara kai modernize din sa ya fi sauki akan kai kirkiro sabo wahala za ka ta kawo proposal ana rejected in sabo ne amma wancan za ka da zuwa ɗaya kawai da gyara da shi za a yi ma za a ce je ta kai to yanzu Allah ya halice ka bai sha wahala ba dawo da kai ne zai zama mai wahala wallahi masallu ala inda bai sha wahala halittar ka ba kuma ba ga yamar akai ba to kawai yanzu zan ka diddige yace dawo shine abun wahala shine yace alaysa zalika bi qadir shin wanda yayi wannan wancan abun ba da iko bane ala an yuhyi al mauta ne sai da mutace shine idan an karanta wannan sai mutum ya ce subhanaka fa bala duka alqur'ani tun daga fatiha annasi ba inda hadisi yake ingantacce cewa an gama wata sura za a faɗi wani abu banda nan amma nan ana faɗa sai dai mai karatu da mai sauraro ba a so ya yi nau'in karatun qur'ani yanzu idan ina ji alqur'ani a sallah na zo biya wato ba a so sautin ya zama iri ɗaya da kan wani ya ɗauka qur'ani ita ma a ina ji alqur'ani na أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سنت سبحانك فولا ta ko duk wanda ya zo ne ya san ba wata aya ba ce wani abu na faɗa daban sai dai ji bayanin ne to wannan duk lokacin da liman ya biya ko mana amma mu suka bi ya halatta a faɗa a nan in ya zo a suratul tin suratul mulk da sauran suwar duk wannan akwai hadisai kamar da kaji ya kawo amma ba su inganta ba an fahimta da zago amma wannan ya inganta za ka ce subhanaka fabala sarki ya tabbata a gare ka ya Allah ba haka ba ne kai ne iko ne akan dawo da duk wanda ya mutu ya rididdige shine subhanaka fabala kawai abinda ba a so mutum ya ɗau salo ɗaya أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك فبلا kaga wani zai ce ai wannan ma wata aya yawa amma bayan mutum ya biyo wannan ka subhanaka fabala fani mai ya bambanta aya alqur'ani da wannan to wannan ya inganta awwal da muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka akwai ɗaya daga cikin ɗan uwa da yake zama karatu tun ji a gurin lakka ya gaya min na sha ba gaskiya amma la aliyu da yake an yi kidnapping kanin sa to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi Allah madaukakin sarki ya kare shi ya tsare mutuncin sa duk inda yake su kuma waɗannan mutane Allah ya maganta mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka akwai auraraki da yawa da aka yi a wannan wata muna roƙo Allah ya sa musu albarka Allah ya ba su zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya kade fitina muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da gafara idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon guje mata dan uwan mu da yayi da kanni da ka kauta ne Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya na daidaiciya Allah ka tsara rufa mana asiri duniya da lahira da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi Allah ka zauna da kasar mu lafiya masu neman kasar mu da jihar mu da tashin hankali Allah ka maganta mana Allahumma aminna fi awqanina wa aslih haymatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع ذاك يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أولادنا وارزقهم طاعتك ووفقنا بيرهم وألف بين قلوبهم إنك أنت السميع العليم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين